من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukaki da ya ba mu ikon haduwa a darasin na littafin al-muqaddamat al-izziya wanda muke gabatarwa a duk ranar talata a tsakanin maghrib da isha a wannan masallaci na alimam al-bukhari a yau muna ranar goma sha ɗaya ko ga watan sha'aban shekara 1400 da arba'in daidai a hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da ranar sha shidda ga watan hudu 2019 muna cikin wato babin sallah inda malar rahimahullahu yake cewa fasulun fi shiruti sihhati salatil mamumi ko wannan fasali ne rabiya bayani game da sharuɗar da suke wato magana akan sihhati salatul ma'mumi game da ingancin sallar mamu masallata iri uku ne muna da al'imam wanda yake jagoranta muna da al'mamu wanda yake bin limam kuma muna da al-munfarid wanda yake sallah shi kadai yanzu muna magana akan sallar mamu a baya mun yi magana akan imam menene sharuɗan limanci mun je su yanzu kuma za mu ji sharuɗan mamu ya suke wani rahimahullah ya ce shurutu sihhati salatul ma'mumi khamsatun sharuɗa da suke bayani game da ingancin sallar mamu da yake bin imam malam ya ce sharuɗa ne guda biyar khamsatun su biyar ne al'awwalu shari'i na farko shi ne al'iktida'u kwaikwayo a yi koyi shi ne iktida a yi koyi wahuwa shi ne an yanwiya shi limamu ya yi niyan cewa annahu ma'amumin bil imami ya yi niyan cewa shi mai mamu ne mai bin liman yana da limamin da ke gaban shi yana bin shi sallah wa anna salatahu lalle sallar shi mamu tabi'atun li salatihi tana biye bi ne ga sallar limamin da ya sa a gaba fa in taba'ahu to idan shi mamu ya bi liman fa min ghairi niyyatin ba tare da yayi niyyan zai bi liman ba baqalat salatuhu sallasa ta baci wannan abu ne da ya kamata mai da hankali ba kawai bane ka zo kai Allahu akbar ka tsaya kamar kai kadai dole ka kuduri a zuciyarka cewa kai din nan mamu ne kana bin imam kuma ba furtawa za ka yi ba don wasu suna furtawa za a ce nawaitu salatul isha'i fardan iktida'an bil imami a a zuciyarka ne za ka kuduri cewa kai yanzu mamu ne kana bin liman a sallah wannan shine abin da ake bukata ba furici ake so ka yi ba ba kuma kawai ka zo ka yi kabbara kamar yadda kake kabbara kai kaɗai ba dole ka yi wannan niyya saboda hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa duk wani aikin da za a yi sai da niyya bai yi wa ai aiki babu niyya الثاني أبو نبي مال رحمه الله يتي ألا يأتم مفترض بمتنفل kada mai farilla ya bi mai nafila na'am kai sallaka farilla ce limamin ka sallasa nafila ce yadda kada yace kada ka bi shi zamu zo kai as-salisu na uku an yattahida al-fardani farillun ma biyun su dace abu na farko kada liman farilla ma munafila kada ma mu farilla imam nafila na biyu kuma an yattahi da fardani farilla farilla ne ba na fila ba na imam da mamu to amma duk da haka ana so kuma sallar ta zama ɗaya shi ne yattahi da alfardani imam yana sallar azhar mamu ma sallarsa ta zama azhar mamu yana bin imam da niyyar azhar to mamu ma sallarsa ta zama azhar an yattahida fardani fi zuhuriyya a kasancewa sallar azhar ce aw ghairiha ko wani azhar ne abinda ake so limamin yace sallah ta zama daya sai yake ƙara bayani yace fala yusalli zuhuran khalfa asrin mai niyan azahar ba zai salla ba mai la'asar ba kai ba ka yi azahar ba ka tashi ka zo za ka yi azahar sai gashi lokacin la'asar ya yi an yi sahu to a nan ba za ka ce bari in yi niyan in bi su da niyyar ni azahar nake yi sannan kuma an suka yi sallama in yi niyyar la'asar ba hakan ba zai yi ba in ji malam wala la'aks hakan na akasin haka na'am kamar yadda mai azahar ba zai bi mai al'asar ba haka mai la'asar ma ba zai bi mai azahar ba duk yana magana ne akan bayanin sa na farko an yadda hidar fardani farillu biyun su zama ɗaya arrabi na uku kuma fa an yadda hida fil adai wal qada'i sallolin su zama ɗaya a rar wato adai sallar yanzu ne wal qada'i ko sallar ramako ne na farko yanzu abubuwa ne daban-daban ya kama na guda uku na farko dai mai farilla kare bi mai nafila na biyu mai farilla da farilla ma kar ya zama mai azahar ne da mai la'asar yanzu na ukun shi na bayaninsa a na hudu shi ne an ya taida bil'ada a gabatarwa na yanzu al'ada shi ne sallar yanzu can kuma ƙaza sallar ramako kamar yanzu kai an barka a sallar wato ka bar sallah a wasu kwanaki da suka wuce ka bar sallar azhar baka tuna ba sai yanzu da aka tada sahu sallar da ka bari ma sunanta azhar ne yanzu da za a yi ma sunanta azhar to malam yace kada kai mai ramakon azhar ka bi limami mai sallar yau hakan nan mai ramakon wato azhar in ya zama imam kada mai sallar yau ta wato azahar ya bi shi sallah shi ne ke cewa falayu salli zuhuran qada'an ba zai yi sallan azahar wato ramako ba khalfa man yusallihi ada'an a bayan wanda yake sallanta a yau a sallar gabatarwa na yau wadal aksa hakan nan ba zai yi sallan wato na yau ba a bayan limamin da yake sallar ramako yanzu mana ya kama da sharuɗa nawa kenan a nan sharuɗa guda guda hudu ne ɗayan ne guda ɗaya da muka ɗauka shi ne mutumin da yake bin imam ya kudure bin imam amma maganarsa ta cewa mai farilla ba zai bi mai nafila ba mai nafila ba zai bi mai farilla ba da kuma mai farilla na wato azahar ba zai bi mai farilla na la'asar ba da kuma maganar mai farilla ta yau ba zai bi mai farilla ta ramako ba ko aka sinsa wannan duka menene madogaran malam ko waɗanda suka faɗi wannan bayanin menene madogaransu madogaransu gaba ɗaya akan cewa an sa limami ne don abi shi don a yi koyi da shi wannan sharuɗa ne daga malikiya da kuma hanafiya sun kafa hujja ɗaya daga cikin dalilansu hadisin Aisha radiyallahu anha na'am manzo sallallahu alaihi wasallam yayin rashin lafiya sai yayi sallah a zaune lokacin sallah yayi sai shi yana zaune shikenan sai sahabbai suka tsaya a bayan shi sai ya nuna musu ku zauna su ma su zauna suka zauna suka bi shi yayin da idan sallah sai ya ce innama ju'ila al-imamu li yutamma bi an sa imam ne don ayi koyi da shi saboda haka in yayi kabbara ku in yayi ruku ku yi ruku in ya daga kansa ku daga kanku fa idza salla jalisan fa sallu julusa in zai yi salla a zaune to ku yi kuma ku yi salla a zaune anan me ake nuna mana hadisin imam ana bin sa ne na'am ba a saba masa sai ga hadisin abi hurairah radiyallahu anhu shi ma yana cewa innama ju'ila al-imamu li yutamma bihi an sa imam ne don abi shi fala takhtalifu alaihi kada ku saba masa fa idza kabbara fakabbiru in yayi kabbara kuma ku kabbara wa idza raka'a farka'u idan imam ya ruku'u kuma ku yi ruku'u wa idza qala sami'a Allahu liman hamida faqulu Allahumma rabbana wa lakal hamd in ya ce sami'a Allahu liman hamida ku ce Allahumma rabbana wa lakal hamd wa idza sajada fasjudu idan yayi sajada ku yi sajada wa idza salla jalisan idan zai salla a zaune fa sallu julusan ajma'una kuma gaba ɗaya ku salla a zaune kaga ku kuna da lafiya kuna hakkin ku menene farillan ku shine ku tsaya ku sallah amma tunda imam kuke bi tunda yana zaune kuma sai ku zauna ku bi shi a sallah a zaune sannan menene madogar a wannan hadisin a lafazin da fala taftalihu alai kada ku saba masa wannan suka ce dalili ne cewa idan imam zai yi sallan azhar bai kamata ka bi shi al'asar ba in zai yi la'asar bai kamata ka bi shi al'azhar ba in zai yi nafila bai kamata ka bi shi a farilla ba in zai yi farilla bai kamata ka bi shi a nafila ba in zai yi azhar na yau bai kamata ka bi shi azhar na jiya ba in zai yi azhar na jiya bai kamata ka bi shi azhar na yau ba wannan shine fala taftalihu alayhi na'am to amma mun ji wannan dai dalilan to sai kuma dalilin da masu cewa a'a abinda ake nufi kada ku saba wa imam ba aniyya ake nufi ba a ayyuka na zahiri ake nufi idan ka sa imam a gaba kada ka yi kabbara in bai yi ba kada ka yi ruku'u in bai yi ba kada ka yi sajada wannan ba kun shashe labazin ba idan kabbara fa kabbiru وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون kenan wannan yana nufin niyya ko aikin zahiri aikin zahiri ake nufi kada imam yana tsaye kai kana zaune kada yana sajada kai kana ruku'i kada ya yi sallama kai ba kai sallama ba ko bai yi sallama ba kai ka yi sallama a nan ka saba masa saboda haka kada ka saba masa ka yi sallah tare da imam a dukkan abin da yake yi dalilin na nuna haka dalilin na nuna haka daga ciki akwai hadithi mu'adh bin jabal radiyallahu anhu mu'adh bin jabal yana wa mutanen salimanci shine limamin angonsu kuma yana zuwa yana sallan isha'i tare da manzo sallallahu alaihi wasallam sai an yi sallah zai tashi zo angonsu mutanen angonsu kuma suna jiran shi shine limami bayan ya yi isha tare da manzo sallallahu alaihi wasallam zai zo yi wa mutanensa limanci a sallar isha'i a nan mai farilla ya bi mai nafila ko bai bi ba ya bi to ko ka ce ai annabi ai baya wajen to ai labari ya je gare shi tunda mun ji wani saurayin da ya zo yana bi mu'azu ya tsawaita karatu sai wannan saurayi ya fita gefe ya cika sallar sai ya tafiyarsa saboda ya bar ruwa a gonan sakar gonan ruwa ta cinye zai je ya gyara ya toshe ruwan ya sauri ya tafi bayan an idar da sallah aka ce wa mu'ad ga wani ba kana cikin sallah da kai tsawaita kawai sai fita ya cika sallah sai ya tafi mu'ad ya ce wannan kawai munafiki ne sai labari mutumin da ya ji sai ya je ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah muna jiran mu'ad yana sallah tare da kai yana zuwa yi mana limanci a angonmu kuma in ya zo din yana tsawaita mana karatu ni na zo na fita daga sallah sai ya ce min na yi munafurci Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kira Mu'ad sai ya ce afattanun anta ya Mu'ad shin ya Mu'ad kana so ka zama mai fitinan mutane ne idan kai musulmanci halla karata ina ma da ka karanta musu su sabbi isma rabbikal ala su wa shamsi wa duhaha ina ma da ka karanta musu wa'annan surori anan annabi ya ce masa me yasa kake limanci alhali kamini bai ce ba ashe kenan wannan ba zai zama dalili ba na cewa mai farilla zai yi ya bi mai nafila mai nafila zai yi ya bi mai farilla kenan anan falatar talibu alai kada ku saba wa limami ame a aikin zahiri ne amma niyya yakan bambanta sannan kuma hadisin wannan mihijan dan adra wanda ya tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam game da shugabanni azzalimai wayanda ba sa sallah akan lokaci kuma dole sai kai sallah da su Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai sallanka a cikin akan lokaci in ka zo wajen su kuma kai sallah tare da su a lokacin da suke so su yi sallah wannan din za ta zama nafila gare ka kaga wannan zahiri ne kai sallah farilla ta farkon kenan idan ka zo ka bi su nafila gare ka ga hadisin abin nan aikin haji amina wasu sallallahu alaihi wasallam yayi sauda sabai sun yi sallah bayan sun idar sai ga wasu mutane suna zaune ya kira su yace me me yasa ku ba ku yi sallah ba ku ba musulmai bane suka ce musulmai ne amma mun yi sallah a rumfar mu ne shi yasa ba mu yi sallah tare da ku ba yace idan kun yi sallah a rumfar ku in kuka zo kuka tadda a jama'a suna sallah ku bi su ku yi sallah domin za ta zama ku nafila mun samu dalilai nawa yanzu dalili har uku wannan mun takaita ne a uku ya fi ukun dalilin saboda haka ne wato fahimtar cewa eh wannan babu laihi ana iya bin limami a bambancin sallah wannan shine fahimtar malamai da yawa daga ciki Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah da Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahimahullah da sauran malamai na sunna da yawa sun tafi akan wannan cewa mai farilla kan iya bin mai nafila mai nafila kan iya bin mai farilla idan ka zo a sallar isha'i bayan sallar isha'i an tada tarawihi imam yana sallar tarawih anan zaka yi kai shiga da niyyar sallar ka ta isha'i idan aka yi raka'a biyu su sun yi tayya sun yi sallama ka tashi ka daura fatiha ka kadai kai sallama sannan ka jona a sauran tarawihi da ka samu in kai haka sallar ka bata baci ba Allah rahimahullahu yace al-khamis na biyar almutaba'atu kwaikwayo almutaba shine bi fil ihrami was salami al-iktida na'am shi ma bi ne imam yayi kai anan kuma mutaba'atul imam ba a so ka riga shi yin abun kamar kabbara shine alamanin ke yake cewa fil ihrami was salami wannan sharadi ne a kabbara da sallama kada idan aka tada ikama kafin liman ya kabbara wani ya kabbara kuma kada mutum ana cikin tahiya ko ya yi sallama kafin imam ya yi sallama idan ka yi haka a halaye biyu malamai suka ce ba ka da sallama don idan ka yi kabbara kafin imam ya yi kabbara wa ka bi kai in an tambaye ka kai kaɗai ne ka yi sallah za ka ce da imam to imam da kai wa ya kabbara kai ne ka fara yi saboda haka kai baka bi imam ba kuma baka yi sallah kai kaɗai ba saboda haka kada mutum ya kabbara wato kafin imam hakan nan wajen sallama shine yake cewa falau ahrama idan mutum yayi kabbara harama aw sallama ko yayi sallama qabla al-imam kafin liman yayi kabbara ko yayi sallama aw sawahu fihima ko ya daidaita da imam a cikin su imam yana kabbara imam ya ce Allah shi ma ya ce Allahu akbar tare suka yi Allahu Akbar imam yana assalamu alaikum jima tare suka tafi da imam da ya ce ya riga mada imam da alaikum din imam da ya riga shi da as ne amma alaikum din shi ya riga imam assalamu alaikum shi kenan kowa kuma ya tashi tafi ba tasbihi ba addu'a na'am idan ya riga imam ko suka yi daidai a kabbara da sallama batalar salatu sallasa ta baci wa amma ghairuhuma amma wani wa'annan biyu ba kabbara ba ba sallama ba fasabqu fihi ghairu mubtilin lakinnahu haram fasabqu fihi riga liman akabbar sauran kabbarori sauran gabbai na sallah wajen surku'i ne sajada ne dagawa ne to riga imam ghairu mubtilin ba zai bata sallar ka ba amma lakinnahu haramun haramun ne aikata shi kana bin imam tukun ka riga shi haramun ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar na'am a hadisi yana cewa la tasbiquni bir ruku'i wala bis sujudi wala bil qiyam wala bil insiraf kada ku riga ni a kabbara a ruku'i ko a sajada ko a tashi ko fita daga sallah duk yace kar ku riga ni a hadisi abu hurairah kuma manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa riwayar bukhari da muslim shin mutum ba zai ji tsoro ba ne wannan da yake daga kansa kafin liman Allah ya canza kansa zuwa kan jaki wanda kaga wannan wato tawaqqun bil uquba alkawarin azaba ne mutumin da yake rigan imam za a mai da kanshi kan jaki ko surarsa surar jaki wannan hatsari ne babba saboda haka haramun ne mutum yi haka to idan mutum ya riga limamin safa ومن سبق إمامه فعليه أن يرفع ليأتي بذلك مؤتما بإمامه idan mutum ya riga liman to ya koma ya aikata wannan abin da imam yake ciki don kwaikwayo da shi misali kar- kuna sajada sai wani ya zo ya yi kabbara na shiga sallah wani masboki wanda an bar shi a sallah ya yi kabbara sai ka ɗauka limamin ne ya daga kai ka ji allahu akbar sai ka tashi ka zauna da ka duba kuma ashe sauran ba su tashi ba imam bai daga ba to me za ka yi jiran liman za ka yi zuwa za ka yi kawai ka koma ka yi sajada to idan ka yi sajadan ka je kana aje goshinka kenan sai liman ya ce Allahu akbar ya daga to kai din karka yi sauri ka daga ka dan yi shiru saboda gurbin wannan riga limamin da kai din ka cika wannan gap din sannan tukun ka daga wannan ya sha bamban da mutanen da suke cewa suna addu'a ba sa dagawa idan imam ya daga akwai wanda ba sa dagawa da wuri ko imam ya daga ba su daga da wuri ba imam ya sallama ba su yi sallama da wuri ba in kace me yasa suna addu'a wannan saba sunna ne imam ya sallama baka gama addu'ar ka ba ka yi sallama ya daga baka gama addu'ar ka tan sajada ba ka daga amma wannan zaka yi jinkiri na'am saboda akwai asar da aka samu daga Umar radiyallahu anhu da ke cewa idza rafa ahadukum ra'sahu wal imamu sajidun falyasjud idan dai ku ya daga liman a kansa sai ga limamin sa yana sajada ya koma ya sajada na'am sai ce wa idza rafa al imamu ra'sahu idan imam ya daga kanshi ba falyamqut qadra ma rafa'a sai yayi shiru gurgudun yadda ya daga kansa nan wurin da ya riga imam din nan dagawa zai dan mai gurbin na'am fa in lam yaf'al hatta lahiqahu idan har bai yi hakan ba wato har ya tashi ya riski imam idan yayi da mantuwa ne ko jahilci babu komai imam ya daga sai kai sauri ka daga yayi sajada Allahu akbar imam ya tasbih subhana rabbiyal a'la a cikin sajada guda biyar da kai subhana rabbiyal a'la daya sai kawai ka daga kaji kawun an daga shine ka daga sai ka daga kayan shiru sai ka duba bai yi sajada ba ashe a zaman nan shi imam ya yi subhana rabbiyal ala biyar ne kai kuma da ka faɗi kai sajada don bai daga ba sai kai subhana rabbiyal ala ɗaya in ka daga ukun ya barka ba wai anan muna nufin ka biya tasbihin bane a'a ka biya wannan gab na zaman mai kun haka kai maka samu kai tasbihi guda uku bayan imam ya daga sannan ka daga don cike wannan gurbin نعم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كتوى أما مسابقة الإمام فحرام باتفاق الأئمة لا يجوز لأحد أن يرفع قبل إمامه واتو malamai gaba ɗaya sun yi ittifakin cewa rigar imam din nan haramun ne bai halatta ga kowa ya daga kansa ko ya yi ruku kafin limaminsa wala yarfa'u qablahu wala yasjudu qablahu ba zai ɗaga ba ba zai yi sajada ba kafin limaminsa wa qad istafadat al ahadithu an an-nahy an nabi sallallahu alaihi wasallam bin nahy min adhali hadisai sun tabbata da yawa daga manzo sallallahu alaihi wasallam wanda yake hanawa akan yin haka din wa idza sabaqa al imama sahwan lam tabtul salatuhu idan ya riga liman da ganka wato da mantuwa to sallarsa bata baci ba na'am lakin yatakallaf anhu bi qadri ma sabaqa bihi al-imam sai dai zai dan jinkiri ga liman din gurgurdan yadda ya riga shi a dan samu cika wannan gurbe wa idza sabaqa al-imama amdan idan mutun ya riga limamin sa da gangan fa fa fi butlani salatihi qawlan ma'rufan fi madhhab fi madhhab ahmad wa ghayrihi malamai suna da magana biyu a mazhabar imam ahmad da wasu imam ahmad wasu malamai sun tafi akan cewa sallarsa ta ɓaci wanda ya riga liman da gangan ba shi da sallah kamar yadda sheikh al-usman rahimahullah ya kawo a cikin sharhin da yayi wa littafin zadul mustaqna wasu malaman kuma suka ce a sallah tana nan sai dai yana cikin laifi kamar yadda malamai littafi ya nuna خلاص فصل في مسائل الامامه ko kuna tsallake ne ina na bari falau ahrama aw sallama qabla imami ya awsawa batar wal masbuqu فالسبق فيه غير مبطل لكنه حرام والمساواة به مكروها وشين أبدا بكرة تو والمساواة فيه مكروها ين دي دي تاريد إمام كما مكروهيني معنى كاليغاشي دقاوة كاليغاشي ركوعي كاليغاشي سجدة حرام ne to idan imam zai yi ruku'i kai tare da shi zai tashi kai tare da shi wannan makaruhi ne ba a so duk dai akwai hatsari za ga da yawa masallata ba sa lura da wannan jiya jiya ya faru a masallaci muna sallar maghrib ne na'am mumkin maghrib na'am maghrib wani sai ka ce shine liman din imam yana idar da karatun sura karshen sura kawai imam zai tafi sai kaga sun tafi tare lib imam zai daga sun daga tare wani kuma idan imam ya ce sami Allahu liman hamida ba zai tsaya bai ce rabbana lakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi ko ya kara ko ya je sajira to shi ya saba da masallaci anguwan su wanda ana sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd Allahu akbar Allahu akbar idan ana sami Allahu liman hamidahu na imam ana rabbana wa lakal hamd sai ya je ya tsuguna yana jiran liman ya je ne yana so ya aje goshi sai jiran imam yana tsaye sai ya tsaya yana jira kai a sajada ma ka ce in ka daga bai daga ba ka koma amma wai ya je yana jiran imam sannan imam ya zo yi sajada sannan shi yi sajada to duk wani saurin da mutum zai yi a sallafa ba zai yi ya bar sallar nan ba sai imam ya fita kwakwa ku yi daidai din ka riga shi din in an zo ta iya kana iya ka tafi bai sallama ba ba zai yi ba sai ya yi sallama kafin ka yi sallama kuma in ka yi sallama ba ka son alkhairi ne ka sai ka yi addu'a manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mana farkon hadisin sa farkon abin da zai za a yi wa bawa hisabi ran tashin kiyama a cikin ayyukan sa ita ce sallah in an same ta ta cika za a karbe ta da sauran ibada in an same ta bata cika ba an mayar masa da sauran ibada wannan yana nuna mana muhimmancin sallah sannan sallar nan muna yin ta sau nawa a kullum sau biyar abinda kake yi sau biyar ma bai yi kyau ba balle abinda za a yi shi sau ɗaya a shekara ko sau biyu ko sau uku ko ka kenan wanda kake yi kullum ya kamata ya zama ka kula da shi to in wannan ma bai yi ba wancan ba sai an duba ba kuma nuna mana sallar nan yana tafiyar da datti a cikin mutum tana tafiyar da datti a cikin mutum annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce matsalar salatul khams كمثل نهر يجري على باب عهدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من ضرني شيء قال لا قالوا لا yace misalin sallar lokaci biyar kamar kogi ne tafki ne ya wuce kofar gidanka kullun kana shiga kai wanka sau biyar da safe kai wanka da azhar ka shiga kai wanka la'asar ka shiga kai wanka magariba kai wanka isha kai wanka yanzu akwai da zai rage a jikinka sau biyar to haka sallah take tafiye da zunubai ka ɗabi zunubi a idanka a hannayenka a ƙafafuwanka a hancinka a idanka a bakinka kana alwala ɗin nan duk zunuban nan suna fita ka zo ka ce allahu akbar an yaye shamaki tsakaninka da allah sai shamakin ganinsa ne babu malamin risala ya ce wal musalli yunaji rabba masallaci yana ganawa ne da mahalicinsa yanzu ko an ce minista ne zaka dinga ganawa da shi commissioner zaka gana da shi ba kana jin kai wani abu ne ba ai sun zo da commissioner ne sun tafi da commissioner ne sun zo da gabana ne gwamna ma ya jira shi gwamna ma yana murnan ganin shi shugaban kasa yana murnan ganin sai lalle ya ko to Allah ne yake son ganin ka kai da ake ganin ka ba kowa ba mai kiran sallah ya ce hayya ala salah ka zo ka ansa kiran Allah na sallah ka tashi kai alwala kai takin keniya ka zo kana zuwa ana kankare maka zunubi duk takun da zaka yi dai ana daukaka darajar ka dai ana kankare zunubin ka kana shiga masallaci malaiku za su fara maka addu'a duk wa'annan abubuwan an yi su don sallah don a nuna mana muhimmanci da girman sallah saboda girman ta annabi sallallahu alaihi wasallam da aka tashi bashi sallah tafiya da shi aka yi sama amma sauran shaidu a kasa aka bashi an tafi da shi sama an bashi salloli har hamsin ya gamu da annabi musa alaihi salam annabi musa ya ce masa al'umma ka ba su iya ba ka nemi rage wajen allah annabi yana komawa har allah yana ragewa sai ta zama biyar ya ce to biyar din ne amma a wajen allah hamsin din ne in ka yi sallah sau biyar kamar ka yi sallah sau hamsin ne kuma annabi zai bar duniya sai da yake wa al'umma wasiya yana kwance yana magagen mutuwa yana cewa al'umma ta ina muku wasiya da ku kula da sallah ku kula da abin da hannayenku suka mallaka da hakan sai kaga irin sallolinmu babu tsarki mutum bai sama ya ake tsarki ba tukun bai san ya ake alwala ba ya ga ana wanke gabai bai san me ake bata alwalan ba da maziyu a jikinsa da wadiyu a jikinsa da menene a jikinsa haka zai yi sallah in an yi kabbara ba natsuwa wani in kaga sallarsa in naira biyar ake sayarwa ba za ka saya ba don za ka yi asarar naira ka biyar ya yi kabbara yana kallon nan ya kalli can ya kalli fanka ya kalli wani abu ya sunkuya ya tashi haka kuma fa an ba a sallah yake ba za ka gan shi daren amma in ya shiga sallah ɗin sai ga wani iri kuma wannan sallah da kake ba ita ce abokiyar zaman ka cikin kabarinka in ta yi kyau za ta yi maka hira a kabarinka har a yi tashin kiyama in ba ta yi kyau ba kuma azabar ka ce a cikin kabari har a yi tashin kiyama saboda haka dole mu kula da sallar mu yi ta akan lokaci mu yi ta da nutsuwa ko mu yi ta a cikin jam'i idan mutum ya yi sallah shi kaɗai ba tare da uzuri ba ba yi da sallah man samiyan nida falam yujib fala salata lahu illa min udhrin inji manzo sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ji kiran sallah bai je yayi ba to baya da sallah sai dai in yana da hanzari makocin masallaci aka ce baya da sallah sai a masallaci kai makocin masallaci ne to baka da sallah sai a masallaci la salata li jaril masjid illa lil masjid aka ce makotaka da masallaci kuma makotaka gida 40 ne in an ce suwaye makotanka gida daga na ɗaya zuwa arba'in daga gidanka makotanka ne dama arba'in hagu makotanka ne to masallaci makotansa daga nan gida arba'in makotan masallaci ne daga nan gida arba'in makotan masallaci ne nawa suke zuwa su yi sallah a masallaci saboda haka allah maɗaukaki yana cewa inna salata kanan alal mu'minina kitaba mawquta ya ce aqimi salata liduluki shamsi ila ghasaqi al-layli wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda aqimi salata tarafay an-nahari wa zulfan min al-layli inna al-hasanat yudhhibna as-sayyi'at dhalika dhikra lidh-dhakirin inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikru allahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un saboda haka ‘yan uwan kula da sallah yanzu menene ya rage mana na sha faɗa me ya rage mana a cikin addini ban da sallah me ne abin da mutum zai yi za ka gane cewa eh wannan musulmi ne ya san addininsa me shi in ka duba kasuwancin mu ba ka bambanta mai addini da mara addini da musulmi da wanda ba musulmi ba da malami da jahili duk a kasuwancin mu mai bambanci in an samu ɗaiɗaiku ne bai wuce a kirga su a yatsun hannu ba a mu'amala ta riba a wajen sana'a ƙere-ƙere da ake yi a wajen makanikanci da wuya a ce eh wannan shi mutumin kirki ne yana da gaskiya yana da amana in ka kawo masa mota gyara in abu bai mutu ba zai ce bai mutu ba in ya ce ka zo da yamma kafin ka zo ya gama maka aikinka an an samu kaɗan ne a cikin mutane to ɓarna sun yawa a cikinmu cin haram ya yawa a cikinmu zalunci ya yawa a cikinmu yaudara da ƙarya sun yawa a cikinmu kuna zaune da mutum ba wai ku yi zaman amana da aminci da yadda da juna kullun yana maka kallon kai din nan azzalimi kai din nan mayaudari ne ko kuma kana son kana masa kallon ya za a yi yaudare shi ya za a yi zalunce shi ana masa dariya a fuska amma a zuci saboda haka yan uwa mu gyara duniya ta zo ƙarshe abubuwa sun lalace Allah ya samu gani ina muke an rahimahullah yana cewa fasulun fil imamati ko na fasulun bibe قال رحمه الله تفصل في مسائل نعم في مسائل في, في الإمامة مسألولي ne da suke ta'allaka da limanci akai za yake bayani na farko mala yace al-afdalu ko al-afdalu an yaqifa ar-rajulu al-wahid an yamin al-imam wal ithnan fasa'idan khalfahu abinda aka fi so ga masallata mutumin da yake shi kadai ne an yaqifar rajulu mutum shi kadai ya tsaya an yaminil imami a gefen daman liman wal ithnani fasa'idan idan mutane sun kai biyu fa fasa'idan ko sama da haka ya hau daga biyu abin da ya hau sama khalfahu za su tsaya a bayan liman wannan shine sunna ta tsayewa tare da imam mutum ɗaya a daman imam mutum biyu zuwa sama a bayan imam mutum ɗaya da namiji ɗaya da mace ɗaya ko da mata da yawa imam da mutum ɗaya za su tsaya a jere mamun mata su tsaya a bayan wato su biyu ɗin in kuma mutum biyu ne zuwa sama da liman su mamu suna bayan imam mata kuma suna bayan wa'annan mazaje da suke kusa da imam saboda hadisai da suka tabbata akwai Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma yake cewa yayi sallah wata ran wato a gidan manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya tsaya a gefen daman annabi kaga ma mu kuma yana tsayawa ne a abin nan ya tsaya hagun annabi sallallahu alaihi wasallam ma mu kuma yana tsayawa ne a daman liman ibn Abbas yace da na tsaya a hagun annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya kama ni ya ja ni ta bayansa ya kawo ni gefensa na wato dama haka ya faru ga anas dan malik shi ma wato yake cewa shi da wani maraya sun tsaya bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wata mata kuma ta tsaya a bayan su wato ga tumarsa kenan ummu sulaim radiyallahu anha sannan kuma hadisin jabir ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya tashi zai yi sallah sai na zo na tsaya hagunsa sai ya kama hannuna ya ja ni ta baya ya kawo ni gefensa na dama wannan duk suna nuna mana matsayin mamu a cikin sallah wannan in mutum shi ɗaya ne in kuma biyu zuwa sama ne ga yadda suke to a wannan idan imam ya tsaya suwa za su tsaya bayan shi wato maza ko in mutum ɗaya ne tare da imam in biyu ne zuwa sama a bayan imam to amma a mutum biyu zuwa sama ɗin nan wanda za su tsaya bayan imam ya zama to waɗanda suke da karatu ne kada wanda ba zai iya idan imam ya bata ba zai iya gyarawa ba idan imam alwalarsa ta warware in ya kama ya ja shi ba zai iya ci gaba da sallah ba to kada waɗannan su tsaya bayan wanda zai tsaya bayan imam alim sallallahu alaihi wasallam ce liyalini minkum ulul ahlami wan nuha dattawa masu hankali masana su za su tsaya in mutum ya kabili ya same shi ko ba'ani su yi subhanallah su yi tasbihi amma wani in aka sa wani wanda bai sani ba in imam ya tashi bin shi zai in ya zauna ma bin shi zai sai kaga an zo an kidime a cikin wannan ibada man rahimahullahu yace wa tasihu salatul ma'mumi sallah tana inganta ga mamu idza taqaddama ala al-imami idan ya gabata ga limamin sa lakinnahu yukrahu sai dai ba a son haka idza kana li ghairi darurati in ba don wata larura ba na'am anan imam ina zai tsaya imam ya tsaya mamu a ina zai tsaya mamu din ɗaya ne a hagun a damar liman ɗan biyu zuwa sama ne a bayan liman to ya hukuncin kuma mamu ya zama shi ne a gaba liman ne a baya kaga a zama aka suke malami suna hana yin hakan saboda hadisi ya nuna liman an sa shi liman ne don aikoyi da shi ko inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bi aikoyi da shi ne a bi shi saboda haka idan kace kai zaka tsaya gaba limamin ka na baya kaga mai yiwa zaka buƙaci waiwayawa kaga limamin ka ina yake yayi ruku'u ne ko ya warware don kai ma kai kaga ba kai ba amma a gaban ka ne ba ka da matsala na'am to wannan hadisai da muka ambata sun nuna kenan wato mamu zai tsaya a gefen wato damar liman malam yake cewa wa tasihu salatul ma'mumi idza taqaddama ala al-imam sama musallasa tana inganta idan ya tsaya wato gaba ga limamin sa amma don hadisin inna maju ila al-imam da hadisin Abdullah bin Abbas wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kama shi a gefen hagu sai ya dawo da shi gefen sa na dama ta baya ya kawo shi me yasa Annabi bai kawo shi ta gaban shi ba kaga don ba a wucewa gaban liman shi yasa ran bai kawo shi ta gaba ba ya ja shi ta baya har ya kawo shi inda ya kamata wato ya tsaya na to wayanda suka ce za a iya sallah a gaban liman suka kafa hujja da hadisin da ke cewa waji ilalliyar ardu masjidan wa tahura annabi ya ce ai ƙasa duk an yi mun ita masallaci kuma a matsarki ne saboda haka in ka tsaya gaban liman ma ai masallaci ne wurin sallah ne amma gaskiya wannan hadisin ba gurbin shi bane na'am kensa dai kada a wuce gaban liman masallaci a gefen dama a hagu baya a yi ta tafiya amma gaba kada a wuce sai in ya gagara ya zamanto ba hanyar da za a wuce gaban baya misali kamar yanzu irin masallacinmu nan aka yi sahu aka cika kwalta gaba ɗaya ya cika sai ga wasu sun zo suna su shiga sahu babu wurin shiga wucewa ba su iya ba suna iya su yi sahu a gefen imam in ba ya gagara za a iya a yi a gaba tare da akwai malaman da suke ganin sallah a gaban liman babu sallah in mutum ya wuce gaban limamin sai ya sallah ba yi da sallah shine shekul islam rahimahullah yake cewa na'am inna inna salata amama al-imam tasihhu ma al-uzri duna ghayrihi mithla ma idha kana zahmatun falam yumkinhu an yusalli al-jum'ah aw al-janaza illa qaddama al-imam fa salatuhu qaddama al-imam khairun min tarkihi lis-salati wala yace idan wato sallah a gaban liman za ta inganta idan akwai uzuri kamar yadda muka kwatanta sallar juma'a ne saho an cika mutum ya zo ba inda zai shiga haka kuma aka yi sahun sallar gawa an yi sawa na sallatar gawa duk kun zo gashi nan liman ba ya matsewa gawan idan da liman tsakaninsa da gawa akwai rata kana iya ka zo ka shiga ka tsaya a gefensa na dama ko kuma ku yi sahun kuna da dama a gefe-gefensa amma idan babu hakan ba kana iya ka tsaya a gaba musamman in kana tsoron kar wata sallar ta wuce ka kana iya kai kabbara a gabansa kana bin shi wannan idan akwai uzuri to yin haka ya fi akan mutum ya bar sallah ka zo juma'a don babu wuri in baka wuce wato in baka yi sallah a gaban liman din ba to ba za ka samu daman wucewa bayan shi ba sai dai ka rasa juma'a ko sallar gawa ba zai yiwu ka yi sallar a bayan liman ba sai dai ka rasa sallar da wannan halaye malar rahimahullah ya ce yin sallah a wannan halin ya fi a ce mutum ya bar sallah don bai samu wurin da zai shige ba na'am malar rahimahullah ya ce wata juzu salatul munfaridi khalfar safi ko وتجوز صلاة منفردا صلاة تنا إنغانتا أمتين شي كدي خلف الصف أباين سو wannan matsala ce da akwai maganganun malamai a kai jimhuri sun tafi akan makaruhi ne imam ahmad ya ce sallah ta ɓaci idan har ya yi ruku'i a bayan imam shi kaɗai wannan duka wato ana kawowa ne saboda bayanai da suka tabbata a hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam daga cikin hadisan da ake kawowa akwai hadisin wato ali bin shaiban radiyallahu anhu yake cewa mun gozo wa manzo sallallahu alaihi wasallam mun yi sallah a bayan shi yayin da ya idar da sallah sai ga wani mutum wato shi kadai na'am annabi sai ya jira shi sai da ya idar da sallah sai ya ce da shi ga fuskanci alkibla kai sallarka domin babu sallah ga mutumin da ya sallah shi kadai kun gane an yi sahu sahu ta cika shi yana sallah shi kadai a baya da aka idan da sallah ya tashi yana cika sallarsa annabi ya zo ya ganshi sai ya jira shi sai da idan da sallarsa sai ce to ka fuskanci sabuwar sallah wannan da kai din ba ta yi ba da kuma hadisin wa'abis ibn ma'adwan yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum yana sallah a bayan sahu sai umurce shi da ya mai da wannan hadisin sallar ya mai da wannan sallar hadisin nan ruwaya ce daga imam abu dawud da tirmidhi ibn hibban ya ce hadith ne hasanun na'am haka imam ahmad ya kawo a cikin musnad nashi sai kuma hadisin abubakar ta radiyallahu anhu wato wani mutumin da ya zo ya shi abubakar ya zo sallah sai ta da liman yana cikin ruku'i sai ya yi ruku'i ya yi tafiya ya zo ya shiga har sahu ya tsaya na'am sani sallallahu alaihi wasallam yace da shi zadaka Allahu hirsan wala ta'ud Allah ya ƙara maka kudayin son sallan jami'i amma kada ka sake yin haka ai yayi anan me annabi yake cewa kada ka sake din yayi kabbara ya ruku'un ne ko kuma ya dinga tafi a cikin ruku'i ya zo ya shiga sahun anan malamai suka ce yayi ruku'u a baya din ba shine maganan ba kai tafiya din saboda wani hadisin da ya zo ke cewa ayyukum alladhi raka'a duna safi idza masha fi saf thumma masha fi saf wane ne cikin ku yayi ruku'u kafin sahu sannan yayi tafiya cikin sahu sai annabi yayi wannan tambaya me yasa saboda wato mutum yayi sauri ya shiga din ne aka hana ba wai kai kabbara a wajen sahun ba tunda kai kabbara kai ruku'u inda a hankali zaka shiga ba hana ba to abinda ka yi din ai sallah ne kabbaran kaɗan da ruku'in ai duk suna cikin sallah idan har babu sallah din ne gaba ɗaya to kenan farkon sallah ka babu ƙarshen ta ma babu to anan ne malama suke ganin cewa ba a so mutum ya yi kabbara ko ya yi sallah shi kaɗai bayan sahu in akwai imkaniya na shiga sahun sai dai ba a so mutum ya ja wani idan ka ga sahun yawanci sahunmu idan muka duba za a iya samun wurin da za a sa mutum biyu ko uku musamman in tsawon abin nan tsawon tsawon yana da tsawo sai ku kaɗan taɓa ɗan uwanka shi ma in ka taɓa shi ya san kana so ka shiga tsawo ne sai a buɗe maka ka shiga wannan shi ne aula Thank wata kurahu tafriqu suhubi ko ba a so tafriqu suhubi rarraba tsakanin sahu min ghairi darura ba tare da larura ba in an ka tsaya sahu a hada kafa a hada kafadu sahu ya zama seti ba wanda yayi dungu yayi gaba ba wanda yayi baya duk seti suke wannan ita ce tsayuwar sallah saboda hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam dake cewa sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamamis salah ku daidaita sahunku saboda daidaita sahu yana cikin cikan sallah kenan mafomin hadisi yana nuna in daidaita sahu yana cikin cikan sallah rashin daidaita sahu yana cikin tauyewan sallah kuma wani hadisi yana cewa lalle ne ku daidaita sahunku ko Allah ya sa sabanin zakatun ga hadisi Nuwan bin Bashir kuma yace saboda daidaita sahu da annabi yake yi sallallahu alaihi wasallam kamar ka ce zaka tsaye zaka tsaida sandan kibiya sandan da ake harbi kibiya ba a so ya zama ana karkace ana so ya zama sai to kamar za ka sai tashi da wannan sahun bayan an gama daidaita annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tasuwunna suhufakum aw la yukhalifanna Allahu bayna wujuhikum lalle ne ku daidaita sahunku ko Allah ya kawo sabani a cikin tsakaninku arrimahu Allah yace wa yajuzu an yusalli al-mamu ya halatta mamu yayi sallah fi makanin a'la ko min makanin imami a wurin da ya fi tudu akan wajen limaminsa al'asulu shi ne almusawatu bai da imami wani mamu asali shi ne mamu da imam su zama daidai a tafi abin da tafi ƙasa idan wurin tudu ne masallaci mamu ma suna tudu imam ma yana tudu in wurin ya yi kwari ne mamu ma yana kwari suna kwari imam ma yana kwari amma ba a daidai ba ne a ce mamu suna sama liman yana kasa ko mamu suna kasa liman yana sama shi ne malar rahimahullahu yake cewa wa ya juzu an yi salliyar ma'amun ya halatta mamu ya yi salla fi makanin a wani wurin da a'ala min makanin imam yana wato sama da wurin da imam yake illa an yaqsuda bi dhalika al-kibra sai dai kuma shi mamu da aka ce yayi sallah sama da imam din na in yana nufin girman kai ne ya hau saman ne ya tsaya ya sallah don ya nuna isa batal fatakunu salatuhu batila sallarsa za ta kasance batacciya Allah ya kiyaye mu daga bacewar sallah ta gani za mu tsaya nan ko ko mun kusa ne an rahimahullah ya ce wala ya juzu an yusalli al-imamu fi makanin arfa'a mimma alaihi ashabuhu bayya halatta liman yayi sallah a wurin da arfa'a ya fi tudu mimma alaihi ashabuhu fiye da inda sahabbansa suke ma'ana mamu suke wa in kana in kana fi ghairi safina in ba su kasance a cikin jirgin ruwa ba in a jirgin ruwa ne kaga yana da tabakat akwai gidan kasa akwai gidan sama to liman gashi yana sama a waje ana jin murya to wayanda suke kasa za su yi bin limamin su yana sama fa in kana yasiran idan abun yana da sauki ba wai tudun da yawa bane kan shibri kamar shibri guda kamar kamu guda a kamu gudan kuma walam yaksir bihi al-kibra na'am bai girman bai niyan girman kai ba tudun bai wuce kamu guda ba kuma liman bai niyan girman kai ba in ku haka ne fa inna salata sahiha sallah tana nan a ingance ba abin da ya same ta wa in kana akthara min dalik idan ya wuce kamu guda din nan fa bala yace batalat alaihi alaihi wa alaihim batalat alaihi sallasa ta baci akan shi wa alaihim su ma sallasu ta baci to idan sallar imam ta baci ina sallar mamu za ta tsaya sai dai a wasu halaye a wasu halaye idan imam yana sallah alwalarsa ta warware ba za a ce to an yi imamin ku alwalarsa ta warware kuma sallar ku ta ɓace a su sallar su tana nan suna iya su kama wani su sa ya jagorance su a cikin sallar Allah ya samu dace da sunan mazo sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh